الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi 16 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na saba'in da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaili allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna tattaunawa dangane da rarrabuwa da kuma illolin rarrabuwan inda kafin kai tsaye mu dara zuwa ga mihwarin abin da muke son mai magana a kai wato illolin rabuwa da ya kyautu musan rarrabuwan da kuma jigo na su waɗanda suka haifar da rabuwan a cikin al'amarin addinin da annabi ya zo da shi a yau za mu tashi kaso na uku su ne alkhawarij sodannan khawarij wasu mutane ne da annabi ya ta magana a kansu tun yana rayu duk wata siffa ta su Allah sai da annabi ya faɗe ta duk inda suke kuma ba sa ɓuya idan annabi ya ce suna da siffa da aiki iri kaza Allah ya kana bin su sai ga exactly to ni kusan kullum nukan gaya muku cewa kun ga shirya wallahi a hannun Allah take idan Allah madaukin sarki bai nufe ka daga shiri ba ko wallahi ko kaga shirya ulukulu wallahi baka dauke ta shi yasa ce lahum qulubun la yaqiluna biha sai me walahum adhanun la yasma'una biha sannan walahum a'yunun la yubsiruna biha ƙarshe sai ce mai ula'ika kal an ami balhum adal ga ido ga kunni ga zuciya amma na banza Allah ce in zuciya ne sun kai dabba ne kunnin mutum ya kai girman na dabba ne girman idan mutum ya kai na dabba ne amma suna ma dabba amfani da ya kamata su mata to duk ɗan adam ɗin da bai ci moriyan waɗannan ba ya zama kal an ami da cikin dabbobi yake da ya more sai Allah ce balhum azal gara dabba ma da shi kuma yana daga cewa abin da ya jefa khawarij cikin abin da suka fada mai ko wallahi jama'a karancin ilimi karancin ilimi idan ka an ce mutum ya je bincike ko to dama yana da ilimin ne yayi yanzu misalin ka ce da Allah je ka dubu a sai inda idan ai kaje ka ce masarkin makafi ya duba maka me zai duba maka to mafi yawancin su ko sun je sun zauna a gaban waɗanda ba su da ilimi ne aksarin su yan littattafai ne suka karanta wanda ba sa kara sun karya ba wanda la yusminu wa la yughni min ad-dalala sannan sai bibiyan kasusuwan wasu malamai da haka za su gina addinin da za su ɗora mutane a kan shi don allah ka gaya mai yadda ba za su ɓada kuma su ɓatar ba don waɗannan da suka hana najeriya zaman lafiya akwai lokacin da faja goronsu kano ya zo ya tattara kasusuwan dr ahmad ibrahim buk da haka yake sauraron waɗannan kasusuwan da haka yake karantar da buhari don allah ka gaya min yadda ba za a ɓata ba ka gaya min yadda ba za a ɓata ba tambayin da zan yi shi kuma dr ahmad ibrahim buk kasa ɗin waye ji da haka ke malanta jama'a duk ustadai ba san komai addini ba sun bi sun ruɗa mutane sun hargitsa addini su ko mutane da yake marasa kunya ne ana samun ɗan tsagera ya yi yunkuro kawai shi kenan wai malami ya zo daga ran da ya tsungulo wani fitinar sai kuma zo ana cewa to ai malam kun kikuyi bayani an kyaye bayanin sanda yake muku bayanin kun na tsukuji kun gano wannan da kyau ko lokacin da su malam jafar suke bayanin da suke yi cewa ake yi hausawa na bakin cikin dan kanuri ya taso to ba sai ta tashi ba gane na ta tadawa yi waɗannan abubuwan dole ne mu gaya mu juna mu gaskiya waɗannan yaran da suke karambanin shiga harkan ilimi ko idan iyayensu da sauran malamai da shugabanni ba su tsawata musu ba bala'in da za su jawo makasan nan nan gaba sai dai Allah sau da me ke sa su waɗannan abubuwan hubbun zuhur idan suka ga wannan ɗaukakan da buwayen ba za ta samu ba ko wala duk wanda za su kashe za su iya kashe shi don su cimma wannan manufar yawa sun kasa gane ɗaukaka ko daga hannun Allah take idan Allah ya ce wa ne ɗaukaka ko ka ɓata makanka lokaci wallah sai ya ɗaukaka in duk kun gama alliance ɗin babin da za ku iya yanzu misali akwai alliance da za maka biyar ruwan ba kai shi kasa akwai mumbarin da yake hawa ba shi kowa yake hawa ba sai ma wasu sun hawa yake hawa amma kuma shi Allah ya zaba haka ne ko da kuskure aka kira sunan shi wanda yake bacci ya watsa keken zalika fadlullahi yutihi man yasha in ka ce ba shi ba to sewa haka Allah ke harkan shi to wallahi su suka jefa mutane cikin bala'i a zamanin da aka ce wai Usman bai iya ba sai gafiki sai ashtar sai su abla'i din saba waɗannan tsageru marasa kunya hatsabi bai wai sai na ali bai iya ba sai dan muljin da sauran waɗannan fitsararrun amma sai ga mutane sun koma gefe mu ba ruwanmu mu ka zane duk sai an tarkata ku a cikin fasinjan wuta kasancewa in za ka tsaya ka kara addinin Allah da gaske ka tsaya kara addinin Allah da gaske ƙashin sun ɗibo hawarijinci sun shigo ma al'umma da shi wai babu daman wai a magana ba dama a magana Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce wa ammal khawarij amma su khawarijawa 20 firqa 20 firqa kusa tawon a gaban wannan kafin din ba 20 firq ba firqatu فهم الذين خرجوا عن الحق من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سورة خوارجاوا سوني ودن دسكي تاواي suka bijire ma gaskiya a da suna cikin sojojin sayyidina ali dan abi talib kun san dadin a ce duk karatun da ake da kai yake yanzu duk wanda aka yi karatun hikiba da shi yanzu wannan zai zama mai bakon abu ai mun ji yanda aka yi suka balle ko wannan fa yana daga cikin abin da ke damun irin waɗannan ustazan na yayi kullum yana gaya masu ina cewa ku je ku yi karatu shi ilimi ko ba ka yi nazarin wannan pamphlet ka samu wacce ɗin muzakiran ka karanta ko ka samu wata ɗin risala ka biya shi ne ilimi ba mai malami ya karantar da ka na abin da ake ce mai ilimi kaji ɗaya na biyu shin kana da method ɗin da za ka yi isar da saƙon in kana da shi ka goge a harkar wannan shi ne problem ko da ka goge shin kana da wayewa na yanayin yadda rayuwan da ake ciki take in duk kana da wannan ka daɗe a duniya wani abin ko Allah ba karatu ake samun shi ba bilistikara yawan mamarasantar rayuwa da mamarasantar malamai da littattafai da gogewa a cikin harkar ne kawai kake kaiwa zuwa gare shi to wani sai ce ai shi in hada baki ne ya iya to sai ka ja gefe ka hada mu gani mun gano wannan da kyau ko Allah ya kyauta mala ya ce wa hum kazalika kana zuhuruhum fi akhir ahad as-sahaba radiyallahu anhum su waɗannan khawarijawa ƙarshen zamanin sahabbai suka bayyana wa hum innama otu min su'i fahimihim innama atau su an zo masu ne min su'i fahimihim linnusosi na irin mugayen fahimtar da suke manasoshi a gano wannan mugayen fahimta yanzu kuna tsammanin idan khawarij ya zo ya zauna zai kantar da ahalus suna za su tsaya? Allah ba tsaya ba ba za su taba tsayawa ba dole in khawarij yana son ya karantar ko sai dai je nemo yara sufaha'ul ahlam hudatha'ul asnan masu ƙananan shekaru da wauta su kaɗai zai iya amma da ba khawarij zai zauna nan ku duwatsu ya fa za ku yi sau zai rika gaya maku wani abin da ku kwakwalwanku ya girma wannan abin ne za ga ba haka ban to za ta samu rudani da hayaniya Allah madaukin sarki ya kyauta walam yaqsidu mukhalafat alquran su ba da gangar ne fuska ne ba saba ma alqurani ba walakin fahamuhum addahum ila ma lam yadulla alaihi alquran sai da fahimtar da suka yi ne shi ya kai su zuwa ga wani abin da ba nan qur'ani ya ce ba misali a ce gps ko gprs ɗinka a ce ya samu matsala biya aiki kai kana son kai nan sai nan da kai za ka bata ko ba za ka bata ba to gps ɗinsu ne biya aiki ƙira kun san gps ko ka san kai setin shi a motanka ko a wayanka duk inda za ka har ƙofar gida zai kai ka sai ya kai sa ƙila ba maki an juya abun kusan asalin shi sojojin america suka fara amfani da shi shi kuma saboda location din da suke son sarka target yau idan suka ce za su kawo hari nan ko wallahi ka gaba a nan sai kawo hari ba ko akwai son zuciyar na direban jirgin baya misin lokacin da aka zo za yakin iraki gaba ɗaya gps ɗin gabas ta tsakiya suka rikita shi duka sai saddam ya taɓe samfurin skat zai harba kawai sai fada gonar kankana sau daga abin da gps ɗin shi nuna mashi sai tafi wani waje sau da sun rikita abin sai ya harba ma saudiya makami mai linzami yana tsammanin zai sauka a sansanin sojojin amerika da ke riyadh kawai sai fada teku sau da sun saitin inda yake kallo a tsammanin nan ne sun juya gps in ya koma ina teku to shi ne abin da yake faruwa ga waɗannan yaran ta su karanta aya to gps ɗin su bai aiki hawa da sun juyar da shi ƙor'ani ya yi nan sosai sai nan kisa ba a sa hankali wajen fahimtar nasi shine sai mala ya ce wa huwa takfiru ahalin dhunub daga ci akwai kafirta waɗanda wai suke aikata zunubi wal qawlu bi khuludihim fin nari da cewa in sun shiga wata za su shiga dindindin wala budda annahu inda nasa fi sufufihim man yudalliluhum min madhal min munazzimati al-muturin irin turawan mulkin mallaka da suke zuwa orientalist din nan suke shiga cikin addini su suka zuba masa dauda a cikin tunaninsu zai suka batar da su walhaƙidina ala dinillah da wannan dama suna nan da hikidu akan addinin Allah wa ibadihil mu'minin kuma suna da kiyayya ga bayan shi mu'minai duk su suka saka cikin waɗannan abubuwan zai zama wani ake ki wai sai ana ganin wai yanzu aka batar da wannan wai ana samun wai tafiyan za ta samu matsala in suka ja shi sai ya bata to shi kuma zai ji kunyin ya dawo mun gani in suka ga bukatar su bai biya ba sai zai ƙara jan wannan haka suke ta yi to shi kuma zai kokarin ya samu waɗanda zai batar saboda yana sai ya ganin jama'a gaban shi da haka da haka yana son ya dawo yana son ya dawo yana kokarin kuma karo din su subuce yana masu ƙarya yana yaudarar su yana fassara masu nasoshi da ƙarya har ya koma ya gamsu abin da yake gaskiya ne kuma ya ba da jinin shi ma akan haka a ga an samu matsala Allah ya kiyaye mala ya ce wa hum min awa'ilil firaqi khurujan su waɗannan suna daga cikin farko-farkon ƙungiya da suka fara yin tawaye a musulunci wayo ƙalu lahum ana kiransu da alharuriya alharuriya wata mace ta zo tema aisha tambaya wai me yasa mata in suna al'ada suke rama azumi ba sa rama sallah sai aisha ta ce a haruriyatin anti ke da garin haruriya ne mana su khawarij suna rama sallah suna rama azumi saboda suna gwada tunanin da me da hankalinsu so kuma mu'tazila matan suna sallah suna azumi ko suna al'ada shi yasa kun ga wannan harkan sai an zauna an karantar da ke waɗannan firak ɗin duka domin in ba haka ba ko yanzu yadda ake fassara addini da turanci ana turowa ta intanet ɗin nan wani kawai zai kalli magana ta burge shi sai kama yi bai san addinin mutazila yake yi ba shi sa duk wani batacce duk wani dan bid'a ba zai taba so mu ba gwamma cewa za su yi su lalata da awon musulunci don sun san in wai suka fada da wani kun gano wannan to shi kenan su tsammanin su wai addini ya kai kasa kai wani nan fa ko mutuwa ya fa addini ba zai tsaya ba cin da manzan allah ma ya mutu addinin bai tsaya ba mashirmanta kawai ke da humai karan na gaya ma wani sufi na ce ka daina sha'awan wai wani ya mutu wani ya mutu ni ce mu a da'awan awalus sunna in ka lura a najeriya malamanmu ne suke mutuwa yi amma sunnan ta tsaya ne na ce ba ka iya lissafa mana malamanku shahararru guda uku a najeriya da suka mutu ba ka iyawa amma ni zan iya ce maka jafar zan iya ce maka albani abubakar gumi malol abubakar alhassan sa'id matsaya nan karwa kawo irin su bawa mai shinkafa da sauransu tsayana kai lissafo mana malamanku guda uku kawo wanda suka mutu amma kullum gashi nan sai ɗibe ku muke kamar kudin guziri duk inda muka yi kora sai mun kwaso sau da kowa so yake ba annabi ya zauna lafiya mun gane kun yi tatsuniyan tun suna gaskiya ne har sun koma suna cewa giza da koki ita kuma wallahi malam gaskiya ne ita shi kan shi ya gina muridan da ke bin shi kashi 100 bisa 100 akan ƙarya da yaudara ne na ce to yanzu ka mutu fa sai ce wai yana sa ran kafin ya mutu zai tuba amma akwai abin da yake so ya samu tukuna in ya gama haɗa kansu to zai tuba yana nan sai ya mutu a haka inda mutuwan dai ba tsohon shi nake da ita ba sai a ce ga wani zai mai gurbin shi to shi kuma ya gama gamsuwa da ƙaryar da aka yi mai tika to zai ɗora mutane a kanta shi kuma wacce ana ɗiban buhunan baƙaƙen laifafukan shi ana kai mashi kawai sau da sarrai jama'a Allah ya kyauta mala ya ce nisbatun nisbatun ila haraura ko harura'a maudu'un bil iraq wani waje ne a ƙasan iraq ƙorbal kofa kusa da kofa ta kusa lokacin da suka ware masayid na alinan suka je suka kaba sansani har ya aika masu cewa su zauna ba ruwan shi da su ba ruwan shi haka kowa ya nashi batun ƙarshe suka yi kisan kai ya ce su kawo wanda ya kisan kan suka ci a wasu duka suka yi alliance kenan kun gano wannan da kyau ko a shiga can ana neman goyon baya a gangara haka haka haka haka kun gano wannan da kyau ko alliance kenan Allah madaukin sarki ya kyauta to sai suka ce su duka suka yi shine aliyya ke su wahum yusafun mala yace wahum yusafu ko yusafuna bi annahum min ashaddin nas tadayyinan in ka gan suna sallah ko Allah ce ka dauka baka iya sallah ba sun fi kowa zafin riko da addini kama kala alaihi salatu wassalam ya haƙiru ahadukum salatahu ma a salatihim da ɗaya daga cikin ku zai ga suna sallah ko sai ya rena nashi wa siyamihi ma a siyamihim in ka hada azuminka da nasu za ka rena naka yanzu wa annabi yake kwatantawa da su sahabban da ya koya ma addini ba wani suna da ƙyanƙyani khawarij wajen bin Allah ko riƙe hannu a ƙirji ne suka zo sallan ka sun makaru sai ka ɗauka kai ba sallah kake yau in ga gasu jada kuwa mun gano wannan abubuwa kamar da gaske ne an zo sallan nafila kuma ruku'un ma na musamman ne to sai yake ce ya qara'una alqur'ana zaka same suna karanta alqur'ani la yujawiza hanajirahum bai wuce makogoron su karatun rau rau rau a baki ne kadai amma ba inda yace yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahma min ar-ramiya fita put suke su bar addini kamar yadda idan aka harbi karamar dabba da harsashi yake fita baya tsayawa fa'aina ma laƙitumuhun faktulohun annabi ce duk inda kuka yi kicibar da su kau ku kashe su fa'ina fi katilhim ajaran domin kashe su akwai lada babba liman katalahum ila yawmil kiyama ka wanda ya yaƙe su har zuwa kiyama ta tsaya mun gano nan to kai ne ba je kama khawarij kama kisa ba sai da izinin shugaban musulmi mala yace wahum yastahilluna qatl almuslimin so khawarij sune wanda suke halattar da kashe musulmi wa yaj'aluna diyarahum diyar harbin kuma suke mai da garuruwan musulmi kasan yaki dan Allah ce ba mu ce komai kan khawarij ba cikin kungiyoyin Najeriya da ake da su ya soya khawarijawa tsakanin da Allah sai kai mamaki wannan karatun wai ba su san shi bane wallahi sun sani amma sun ce su ba su bane amma kuma aikin shi ne kasan musulmi nan ne wajen yakin su kuma suwa suke gashewa musulmi in ka ce zaka je yaki ka je masallacin Kano ka sa bom wallahi wala kwakwalwar da sai kasa auda maka wai a to wai me yasa ba je inugu ba ga masu neman kasan biyafar cin a cika ai ta karawa koko ko safi ne jalta ga masu fasa bututun mai can amma ba za su wahum yukaffiruna ahalatta hakim ka ali suna kafarta duk wanda ya shiga sulhun nan da sayyidina ali ya kira shi da muawiya musamman shi alan wa muawiya da muawiya wa amr bin al-as wa abi musa al-ash'ari duk waɗannan sabon annabi ne khawarij na kafarta su waman sharaka fi qatli fi qitali wa radiya bitakim da duk wanda ya shiga ma fadan da aka yi amma fa sai in yayi da wannan hukunci nan su ba sun shiga ina sun shiga fadan amma sai suka ce sai wanda ya yi da wancan takim din wayankiruna al-akhadha bis sunna kuma suna inkarin al-akhadhu bis sunna aiki da hadisan annabi fala ya akhuzuna biha jumlatan wa tafsilan ba abin da ya da su da hadisi ba qur'ani kadai wa yukaffiruna murtakabil kabira kuma suna kafirta duk wanda ya aikata sabo wa yataqiduna annahu in mata musirran alaiha suna cewa in har ya mutu yana kan wannan laifin fa huwa khalidun finnari abadan zai dawama a wuta ka khuludul kuffari kamar yadda kafirai za su dawama wa yunkiruna shafa'ata fil akhirah kuma suna inkarin ceto kaman mu'tazila ne anan wa yaquluna fi kasirin min as-sifati ka qawlil jahmiyya kuma dangane da mafi yawancin siffofin Allah ko to aqidan jahmiyya suke akai fa yunkiruna ar-ru'ya ba khawarij bai da daga na Allah a lahira ba wa yaquluna suna cewa innal qur'ana makhluqun kuma qur'ani halitta ne duk waɗannan ita ce aqidan su yanda ka san mu'tazila haka suke wa yahrifuna sa'ira sifo yahrifuna sa'ira sifat kuma suna murda sauran sifofin Allah wa qad tafarraqu ahzaban sun karkasu gida-gida wa tamzuquna shi'an kuma sun warwatsu daban-daban wa saro tawa'ifa kathira sai suka zama kungiyoyi ne daban-daban masu yawa wa min akhbas firaqihim ya daga ci mafi munin kungiyan khawarijawa fi hadha zaman a wannan zamani sune al-ibadiyya fa innahum humul khawarij sune khawarijawan wannan lokacin Allahu a'lam kun gano sune khawarij miyagu na wannan zamanin wannan faɗin haskawa kawai aka yi don muna son mu ji illan a tafarruk ɗin ne duk sanda jama'a suka rabu ko musiban da zai biyo bayan na daya kuma ba ka cewa jama'a ku je ku haɗa kai ai ba aka cin da ba rabon kuɗi ba ne rabon kuɗi ne ake haɗa kai amma a ƙida ko dole sai ɗaya ya sauka sannan kai zai haɗu in dai ɗaya bai sauka ba ko to za ku yi ta yaudaran kanku ne Allah ya kyauta to jama'a lokaci yayi ko sai ce wa ammal irja su irja sune murji'a dodannan sufayen ko murji'awa ne ba su da dillefin da mutum ya zace ba komai je ke la ilaha illallah shikenan gaskiya ne la ilaha illallah ta da karfi amma abinda nake ja kana shirka kana la ilaha illallah an taba haka yanzu liman yana alula yana tusa alula za ta tsaya kogo ba haka illan ladina tabu sai ya tuba daga wancan wa aslahu shikenan amma yana kan shirkan wai ka ce wai a wai ta yi ba zai ai ba za ta kare ba yi mun gane bayan da za a yi kana alula kana barka tusa ka ce wai alula ta tsaya za ta tsaya Allah kai mu gobe za mu ji murji'a wannan fitar muku yanda sufayen nan suke din murji'a ne Allah ya kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum